إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ يدري لنا بهذا المعتن والتالف بنظرة تأتي لنا بالظفر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من بعد قولهم وأما يعبدون لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون مفسرات الله تبارك وتعالى يا القولي zai mayar da wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau a kan ƙasa zai mayar da su maimakon kafirai a kan ƙasa kamar yadda ya mayar da masu imani na daga bani isra'ila ko kuma mu na ƙarshen zamani ya mana haka kuma yadda ya yawa na farkonmu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kuma zai tabbatar mana da addininmu wanda ya yarda mana da shi zai canja mana daga tsoron da muke ciki zuwa aminci za su bauta min ji ubangiji ba za su tara komai da ni ba wa man kafara duk wanda ya yi butulci ba da zalika bayan duk wannan ni'ima da na yi na tabbatar da su na tabbatar da aku na tabbatar da addininku kuka bauta mu ba ku tara kuma da ni ba sannan mutum kuma ya juya Allah ya kiyaye wa man kafara wanda ya butulci bayan haka ko ya kafirce din ma faulai ko mun fasikuna wannan su ne fasikai kulna mun ce awwalu man kafara farkon wanda ya yi wannan butulcin katalata usmana wanda suka kashe sayyidina usman su suka fara wannan butulci Allah ya canza duk wannan ni'ima da ya musu tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga kashe sayyidina usman wannan bala'i yake tafe har ƙarshen duniya mun gode Allah har sai da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya taso kalifofinsa ya taso kalifofinsa bauta masa ba a tara komai da shi ba ma'arifa ta game, imani ya game, yaƙini ya game, sannan wani abu na daga tabbata ya dawo, wani abu na daga tabbata ya dawo, wani abu na daga nutsuwa ya dawo, wani abu na daga duk wani abin da aya ta ba, saboda wannan tauhidi, saboda wannan abu. To, har yau shi ma, wa man kafara idan muka yi mutunci Allah ya kiyaye shi kenan sai Allah ya canza shi din ma Allah ya kiyaye Allah ya kusa abin ya kusa faruwa duk mun canza wannan ni'ima da Allah ya mana wannan soyayya wannan faila wannan duk alheri da Allah ya mana duk mun ce sakaci ne rashin ci gaba ne rashin wayewa ne mun canza ga abin da ya kuma dawowa na tsoro da rashin tabbata da rashin komai ya kuma mayewa ba san kuma ranar karewa ba to farko shehu abdullahi ke cewa mun gaya muku kunna awwalu man kafara farkon wanda ya wannan butulci Allah ya canza wannan abu sunan da suka kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala Allah ya kiyaye haka duk waɗanda suka yi butulci a kowane waje waɗanda wajen nan yana cikin ni'ima suka yi suka ɗebo kishiyan wannan ni'ima daga ko ina ne ko suware suka yi suka ɗebo wannan kishiyar ni'ima muna nan cikin addininmu da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin waliyai da girmama juna da soyayyar juna har da aka ego ga yadda wannan duk kafirci ne wannan duk mutunci ne yanzu aka zo da sunna yanzu aka zo da waye aka ego yanzu aka zo da san annabi ko san tarihi ko abubuwa dai ga suna to Allah ya kiyaye to da mutum wa man kafara dai in dai mutunci ya faru mutunci ya faru ko kafir kafircin zahiri wannan kafircin bautar gunki ko kafircin cewa mutum yana doron tsafi ga Allah wannan Allah ya kiyaye al'umma wannan amma dai mutunci ya fi cancantuwa har yanzu wanda suka kashe sai na Usman da aikin musulmai ne duk musulmai ne duk kaza amma ga ga shi nan su suka fara bangaro wa'annan abubuwa duk su ma masu takamar wa'annan cewa duk wa'annan abubuwan da ake su suke cewa masu ne gangariyar musulmi kowa ma akwai shirka tun da ba da tauhidin kaza ba da kaza kaza a ciki to wanda da ya biye mutunci Allah ya kiyaye mu mu ce farko wanda suka mutunci su ne wanda suka kashe sayyidina Usman Allah ya kare yadda a gare shi to waqimu salata وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم turhamu waqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku ba da zakata وأطيعوا الرسول كما أيكن الله شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون كوكو أجك أنكو إن مكا قيد صلى مكا بعد زكاة مكا بمنظم الله صلى الله عليه وسلم تو لعلكم ترحمون أجك أنكو أي معنى أجك أنكو أمر الله تبارك وتعالى وجد يا يقولوا بإقامة الصلاة da tsaye da sallah, as-salatu sallah imadul din ita ce ginshikin addini وإيتاء الزكاة دباد الزكاة وطاعة الرسول دبن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فطاعة الرسول بما دون الله صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله إذا شيء سببي كرامة الله جنكا الله تبارك وتعالى لأنه domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ainul rahmati shine rahaman mata ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ainul rahama rahama ba sifa ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala وهو باب الله مذهب صلى الله عليه وسلم شيء كوفا الله من أتى من غير دول يزوى الله بات كوفا من ذا الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل فليس هذه إلى رحمة الله إذوى رحمة الله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله تبارك وتعالى شايبو abin yaban halitta ko mansa abin yabo ne komansa kirki ne sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sirrin wannan suna koman manzon Allah kirki ne komai manzon Allah abun godewa ne sallallahu alaihi wasallam shine asalin samuwa shine asalin ci gaban samuwa din sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka so mutum duk abin da zaka gode masa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine matattarar wannan abu wa ahmadu manzo Allah sallallahu alaihi shine mafi bautan ubangiji shine mafi godiyan ubangiji shine mafi yaban ubangiji tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bauta ubangiji ba adadin tun ba zamani tun ba kaddara kuma qur'ani ya gaya mana qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin ka gaya musu idan da Allah yana da da to ni ne zan zama saboda ni na fara bauta masa wata fassara ko ko da ni zan sani saboda ni na fara bauta masa an yi zamanin da daga zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala sai sabuwar wannan bawa nasa annabi muhammadu sai wannan su ta su ta rahama yana haske yana kewaye kudura Allah tabaraka wa ta'ala tun kan ai kudura da irada din ma ya girme su shi yake kewaya zatin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bauta wa Allah shi ya san irin tauhidin da ya shi ya san irin bautar da ya yi da komai dan zatin Allah nabiyun qubailal kauli wa hada rabbahu annabi ne da kafin duk halitta ya kaɗe ta ubangijinsa fa sallat alaihi zatu hasbi zal qarbi sai zatin Allah sai salati a gare shi kaga kyan biyan bashi saboda ba wuta bari a ce dan tsoron wuta ya bautar ba aljanna bari a ce dan aljanna ya bautar ba me abu ba komai sai zatin Allah yake na fasallan sai zatin sai masa salati yake na ba abin da za a biya shi da gida sai salatin zati sallallahu alaihi wa sallam to haka kuma ubangiji ya gaya mana fa ana awwalul abidi mu a aukan mu ko a karatu ko a farkon dan adam adamu alaihi salatu wassalam shi ne farkon ɗan adam adam din nan bai bautan Allah ne annabin Allah ne kalifan Allah ne ran Allah ne tabaraka wa ta'ala yadda ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala alƙiblar halittar Allah ne a wannan lokacin uzulu ne adam yadda muke sa ka'aba da wata sujada ba dan ita muke nufi ba zatin Allah muke nufi haka adamu shi ne alƙiblar duk mala'iku da komai uzulu ne adam kaga adamu gidan bauta ne ma'ana adam ya yi ibada shekararsa dubu da nawa yana ibada amma dai manzo Allah ana awwalul abidin manzo Allah ne farkon mai ibada kaga yan girma Adam alaihi salatu wasallam to sai shauran halittan da suka riga Adam sama da ƙasa da su al'arshi da su wannan duk bayan Allah ne dukkan suna tasbihi ga Allah dukkan suna bautawa Allah dukkan suna bautawa Allah amma ba ana awwalul abidin manzo Allah duk ya riga su sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da maganganu da wani maganan ma ta zama sirri ne faɗanta isha'i ne na sirri sabida hankalin wanda bai kai ya fahimce ta ba to sallallahu alaihi wa sallam to haka manzo Allah ne farkon abu to da Allah tabaraka wa ta'ala zai ji da shi zai riga kowa wanda ya yi man kokari ya yi man hidima ya yi man kaza sai ga ya ci aiwa na ɗana ne ma kawai sai na daina cewa muhammadu ɗan sai na abubakar ɗana ne ya biyo ta jikin abubakar ɗana ne kawai ya biyo ta jikin abubakar saboda hidimar da ya wa sai na ali da fana'in da ya cikin sai na ali da shi zai yaƙi yarsa zai yaƙi yarsa kuma uwarsa ta mumine ga baki ɗaya saboda imanin da ya da sai na ali ya sai na ali a kan fasa amma shi yana cikin rundunar sayan na da aka sayan na da yamma ya ce ɗana ne ya biyo ta jikin sayan na abubakar haka jin daɗin hidimar da zaidu ɗan harisa ta yi wa mazallarsa mazallar ce ɗana ne sai da zancen a ɓata tabanni lalle ko ka riƙi mutum ɗanka ne dai ɗanka ne dai amma wai ba wai kamar ɗanka na cikin ka wanda kuma za a yi gado kaza amma dai ba laifi kai mai kyauta ka bashi duk abin da za ka bashi wanda ma baka iya ba a ɗanka ba duk gaba gida amma ba ka bari sai ka mutu ba ba ka bari sai cuta ajali ta kama ka ba a kana da ran kana da komai kan san yayi wannan abu to abin da Allah ya hore ku ta masa gefe ka ce to na wannan na kai ina da rai na ina da lafiya ta ina da komai gashi na na bashi ba wani wanda zai zo ya magana ko ya ba su ka ba a kuma da mutum ya tafi kuma shi kenan yanzu ba ka da wani tasiri akai kuma abu ya zama na magada da cuta ajali ta wa da mutum ba shi da damar ya ce ayi kaza sai a ce to zai wa musu mugunta zai wa 'ya'ya mugunta kenan shari'a ba ta yarda ba za ka yi wa 'ya'ya mugunta a kana da lafiyar ka da komai saboda abin da ya ma sai da ɓata tabanni ya zo sannan manzala a'a ku kira zaidu da sunan babansa amma dai lalle ya yi ƙoƙari lalle ba kamansa amma ba wai manzala ba uban kowa ne daga cikin ku ba shi ma'aikin Allah ne a kira kowa da babansa a kira kowa da babansa to kaga abu ne mai ciwo ana ana ce ma dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiransa da sunan manzo Allah a ce kuma yanzu a daina a daina har ma wanda ya tubutan baki ma in da gangan ne to kuma wannan azaba ce in ba da gangan ba ne ya istighfari to sai Allah ya girmama shi shi kadai ne sahabin da Allah ya faɗi sunansa falamma qada zaidun min hawa qara shi kadai ne sahabin da Allah ya faɗi sunansa a cikin Qur'ani saboda tunda dai an hana shi a dangana shi da wannan babban suna na daga suna a ce zai dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce zai dan Hamisa sai Allah ya jira ma shi da ga sunan sa na muna ta karanta har tashin kiyama ko sai na abokan ba sunan sa gardagar a ce sai dai a ce sa'idi abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai duka baki da saboda hidima da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda wannan ce al'ada to da Allah zai rida da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne farko wanda ya bauta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dubi ubud ubuda ce tsantsa manzo Allah a cikin bautan Allah ya zauna gaibu a cikin bautan Allah ya zauna a azal a cikin bautan Allah ya zo ya zauna tare da mu ɗan wa'annan shekaru 60 da yawa duk a cikin bautan Allah ya hatta shekarar rayuwa ta itikafi sau biyu yayi sallallahu alaihi wasallam kwana ashirin yana cikin masallaci ita ce shekarar rayuwar rasuwarsa duk gaba ki da to haka kuma an tafi an je an ci gaba da khairi saboda ya ce annabi Musa yana sallah a kabari duk abin da ka saba da shi kuma kake so in karatu kake kake so in ma ne kake so da shi kenan kai kabarin ka yake kai kayan ka duk duk gaba ki da ka shiga kabarin ka sai ka kai shawara idan sarrafa ruwa na an dafa zuwa su baki su yi a yadda yau in masu bina ne suka gama suka ga ra'ayi da annabi shi har zuwa tashin kiyama abin da yake yi kenan abin da yake so kenan duk ga baki da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi to dan haka shi ne babban duk wani wanda ya bauta wa Allah shi ne mafificin duk wani wanda ya bauta wa Allah shi ne mafificin duk wani wanda ya kirari ga Allah shi ne mafificin duk wani ma'ana shi ne mafi yabo na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa shi ma kuma shi mafi yaban Allah shi kuma wanda halitta ta fi yabansa Muhammad shi Ahmadu ne mafi kirari ga Allah mafi bautan Allah shi kuma Muhammadu ne wanda al'umma ta fi yabansa sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sai zo ya ce zai rufe bakin mutane kasi yabo manzon Allah sallallahu ko kasi yabo ko kasi karanta madahan manzon Allah sallallahu ko kafirci ko me ka gaya musu da halittarsu ne yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halittar su ne Allah ya kiyaye da mu mutane ma yi shiru da yaban manzon Allah sallallahu alaihi da sai aljanu su dauka su ma suna yi nasu ma ya fi daɗi me hamziya yana faɗa ga shi na a ƙarabar insa sai da mutane suka yi rawa da suka ji yaban da aljanu suke wa manzon Allah da sababin musulunta sawadi ne ƙare da muka kawo yadda aljani ya dinga ko kirari ga manzon Allah sallallahu da kaji waka ita ma aljanna waka ce da ana ta ana gane waka aljani da waka mutum waka aljani ba ka iya maimaita baiti sau uku ba a lokaci guda saboda shi ma automatic ne haka waka su take tahowa to ba ka iya maimaita ne ka karanta sura aljanu ka ji wannan ulumi ilayya annahu sama'a nafaru min aljin da ka ji larabcin da ka ji karatun ka san kun na da ra'ika idada kun da ka ji shi ka san na aljanu ne shi shi ma wa inna wa ta'ala jaddu rabbina mata kaza kai mutane da suka faɗi wannan larabci ashe a kama su jaddu rabbina mata amma kuma girman ubangijin mu don saboda larabci ne na kwararru kwarai daga sai aljanu duka baki daya to haka waƙa su take akwai mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaza dama idan mutum waka alheri yake yi waƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake waka alheri yake waka karatu yake sai Allah ya sa ruhul qudsi malaika jibril shine farkon fassara ko hakika muhammadiya sai Allah ya sa ya taimaka masa kul wa ruhul qudsi ma'aka Hassanu da yake yaban manzon Allah manzon Allah ya ce i ruhul qudsi ya tsara malamai sun ce akwai kasidar da ya sai da jibril ya ƙara baiti saba'in a kan ta yaban manzo Allah sallallahu kai da zamu ga wannan wasu ga kasida ai da abin yayi daɗi kasidar jibril alaihi salatu wassalam da ya daga baki da to haka kuma in mutum waka shedanci yake yi waka ba waka giya waka wa shi ma sai Allah hada shi da shedani ya dinga taya shi da ka ji waka daga cewa na dai shedani ne wannan waka ba daga wajensa take ba wannan shedanin waka ne ga waka shi ko wannan ka ce mala'ika mu mala'ikan waka ne duk gaba gida. So Allah ya kiyaye da a ce ma yi shiru da aljanu sai su ɗauka. Suna yi, suna alam ɗinsu, suna inda suke ba ma ji. Ba za mu ci ba, su da in muka iya ji muka dinga rawa sai an ɗaure sai an ɗaure Allah ya kiyaye da aljanu za su yi shiru mu da aljanu duk mu shiru kaunu ka'ina duk gaba ne tana yaban manzon Allah da ta san raham shine asabun rahamat sababin samuwarta shine sababin ci gabanta shine sababin ci gabanta da duk kaunu za ta yi shiru duk gaba kiɗa mala'iku da su al'arshi da duk kuma waye abinda suke wajen halitta su kuma za su dinga yi duk gaba in kowa ma bai bar rabbul izzati yayi wa innaka la'ala khuluqin azim wannan qur'ani duk gaba ɗaya kirari ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kashi uku ne, kashi ɗaya shari'a, kashi ɗaya kirari ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da masoyansa da kashi ɗaya kuma faɗar azaba da narko da Allah zai ga makiyarsa. Duk dai kirari ne gashi. Shari'a da baki ɗayanta halinsa na kirki da aka sai da shi kulkuwa al-Qur'an. Ɗabi'unsa duka Qur'ani. Duk abin da Qur'ani ya yaba shi manzo Allah yake. zai ga abin da Qur'ani ya zarga shi manzo Allah ya bari sallallahu alaihi wasallam to haka kuma zargan makiyan nasa ma ai yabo ne gare shi yabo ne gare shi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi yaban ubangiji kuma shine shayabo na halittar ubangiji tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi yaban duk wani dan yabo Ahmadu Hamidi sallallahu alaihi wasallam walhamdu kirari ko godiya war rahmatu da rahama la yasadqa wayannan ba sa rabuwa guda biyu duk inda azansu ɗaya kaga ɗayan ɗayan yana nan fa ala hada to amsa wannan ma ala rasul sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sala ila rahmatillah sai sadu zuwa rahama Allah tabaraka wa ta'ala dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawhara take ce masa ainur rahmatir rabbaniyyah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma dan ainin abu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala ainin rahmatir rabbaniyyah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala rahama karkatar zuciya da karyewar zuciya zuwa wanda kake yi wanda kaiwa rahama din ma'anar jin kai kaga wani cikin abin tausayi zuciyarka ta karye ka karkata zuwa gare shi da niyyar taimako har kai kuka har kai kaza har kai tausayi har ka taimake shi wani ana cikin kai kuma ana ce rahama karyewar zuciya har kai kuka har ka kalle ka Allah bai wannan a'udhu billahi Allah ba wa a ce ka gusa ta karye har yayi kuka ka ka ko ya faɗi wannan dai dangane da abin da zamu iya ganewa ne amma Allah yana na biyun wanda kuma wannan abin zai dawo kai kai taimako din ka yi taimakon wanda ka ji tausayin nasa to Allah tabaraka ta'ala yana taimakon tabaraka wa ta'ala to wannan kyauta taimako din nan da ba da alheri din nan to wannan shine ainihin rahama din jin baki daya shine ainihin rahama din to Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin rahama ai rahama kanta ishara ne zuwa cewa an kwaba manzon Allah da rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama gaba da an kwaba shi okay shine rahama dari din nan sallallahu alaihi wasallam wanda duk alherin da muke gani duk rahama da muke gani akan kasa yanzu ɗaya ce aka sauka hatta shi wannan sura ta sallallahu alaihi wasallam ta kan kasa rahama ce dai a cikin dari din nan dari din nan hakika sace hakika muhammadiya manzon Allah da kaburi ya san da 99 din nan da bai dauke tsammani daga rahama Allah ba to bare kuma zatin rahamar tasa zatin rahamar tasa wannan wannan shi ne magana mai girma shi ne lailatul qadr da ake so a gani shi ne kaza za sabida da ka biyo Qur'ani ma sai lalatul qadr ka bayyana a gare ka dinga baki da dan ka lalatul qadr iqra'a ce anan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq magana ce sannan kuma bayan lalatul qadr za ka lam yakun ce anan in ma duk ka gane wa'annan abubuwa dai idan za ka karantar da kai dinga baki da har ka san zatir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainin zatir rahmana wanda shine haqqa ajrihi wa miqdarihi al-azim ka san ainihin wanda nan haɗarin yake nan kaza ɗin yake nan kaza yake saboda sunan sama na rahamar ma'ana haƙiƙar sama da kafiri ya san da wani ita ce casa'in da tara kuma wannan jiki wannan sifa wannan rahama ɗaya kenan wani ita ta ishi wa rahama ji wata kullum shayin ɗayan nan shi ya ishi komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akuya take lashe ɗanta in ta haifa da ita mutane in sun haifi ɗan su wanke da ita wannan rahama mutane in ɗan mutum ya mutu a wanke shi da wannan ake taimako da wannan mutum matan za ta iya ba shi abu ya ci zai tsoron komai sun da ya fa akwai wannan rahama guda ɗaya nan da wannan kowa take jin tausayin ɗanta ko ta san ya yi laifin ko kaza kaza amma dai ba shi ya ba ko ku kishiyoyi da suka ba addu'a ko kaza kaza wajen rahama ɗaya din nan ce da ita Allah yake jin kan mu ma ko mun yi laifin kamar a cikin a ce ai shedan ne ya sa su ai shedan ne ya sa su Allah tabaraka wa shedan ya ya ce ubangiji ina to ina ina mamakin ka ubangiji ka ni ma shedan tun zaka yi mu me abu mamaki yace ina mamakin bayinka suna son ka kuma suna saban ka ni kuma suna kina amma kuma suna bina wannan yace abu mamaki kai suna son ka amma suna saba ma ni kuma suna kina amma suna sai ubangiji yace da na rantse da girma na da ɗaukaka ta sabida san da suke mun suke sako na na yafe musu kai ko sabida kin da suke ma kuma suke bin ka na yafe musu ba suna bin ka ne da wai suna son ka dan jikin ka kawai dan dan wani fitina ce da kake tare da ita dan wani kuli kuli ne kake tare da shi suke bi to na yafe musu ni kuma ko sun saɓe ni na san ba abin ba a zuciyarka ba al'adar ɗan adam ne da jahilcinsa in dauka na zaluman jahula al'adar da amma halittar zuciyarsu ne haka na kera su da san zafi na zafin sa yana son zafi sifar tana son sifa sunana yana sunan yana son sunana samuwar tana tara sai da samuwa ta duk sun san wannan ai kenan da abin da suka yi na masoya ne ai kai ka zo gulma dama kullum ne kuma sai ke jawo alheri ka zo gulma ka yi musu yabo to je ka kuma albarka haka ka yi shekara kana fatar da su duk gaba gida idan suka nemi mun ga suka nemi gafara ta na watsar dan dai su sama bakin ciki duk gaba gida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce aka kwaba ta duk gaba gida wannan zahiri nasa wannan sifa tasa rahama ɗaya ce amma ragowar ɗari tana ragowar casa'in da tara tana koyi wannan hakika muhammadiya ce hakika muhammadiya kenan sannan kuma ga zatin rahama sallallahu alaihi wasallam kadari wa miqdari al-azim duk gaba ki sallallahu alaihi wasallam to in kafiri ya san da wannan in ji shari'a in kafiri ya san da wannan 99 ba zai iya tsammani da rahama Allah to ina kuma wanda ya san da wannan zatin rahama din ina ina da haka fadar rahama Allah ma isha ka ka ka ka watsa asraran hadaran Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa mutanen da an mutanen da suka shige ana magana da su ba annabawa bane to akwai su a cikin al'umma ta to Umar yana ciki Umar yana ciki ma ne suka ce to wai ba wai sai na Umar ne kai wannan je abin da sai na Umar ya tashe da shi ne radiyallahu ta'ala amma ka ce sai na Abubakar ba ci ka ce sai na Ali ba ci ka ce shauran su sai na Usman sa Abdurrahman bin Abdul ba sa ciki daga to haka kuma bai tsaya kan sahabbai ba akwai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kai wannan a baya Zidul Bustani yana daga ciki abu zul bustan din yana daga cikin wanda ake magana da shi ba annabi ba ko ba amma wali ne duk gaba kida to hadara ta kira shi tsohon banza tsohon banza zan tona asirin abin da yake zuciyanka na daga tauhidi mutane duk su jajjefe ka sai to to yake nan ni ma kuma hadara yin tona asirin rahamaki ni ma yin tona asirin rahama yake nan kowa idan hadisin sai na manzala ya ce da abawu da ya gaba da wanda ya kira ilaha illallah dan aljanna ne ya rasulullah ko yanzu na ko yanzu ta ce ko yanzu na ko yanzu ta hasa uku alara absa girmu za hancin abu zar dan aljanna sai na mai ce ya ganshi dama ana ta neman annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ba abu hurairah ya ce ya rasulullah ba ni wani abu shaidanka wanda in na faɗa mutane za su daga wajen ka ne ce ga ta kalma na nan da yi ga takalma nan ta yi sai na wara ya ga abu rana ina ka ga takalman annabi muna ta neman sa kai ga takalman sa ita ana gan shi a shinge kaza to ina ba kai da takalman ita aike na ya wajen wa ita wajen halitta duka sai na wace ma'ana ni ma ina ci ga ka to me aike ita duk wanda yake la ilaha illallah aljanna ne to wa yace ka zai ka faɗi wanda Allah kake wa annabi ba ita wallahi to wallahi mu koma to ya zai aike ni ga sai in koma sai na waya bi shi karfi haka ya kada shi ya rike kafafuwan sai ya dawo a hunsa har gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan kafarsa sai na gaya masa wannan masallaci ni na gaya masa mana sai rasulullahi mutane za su dogara a wani to in ta kalu ko sun dogara sai ka haba ya rasulullahi to ba sha'awa ka to ga ne kamar mutum ma ya dai abu horera to bar bar wannan duk gaba daya to mun gode Allah to wannan rahmar Allah tabaraka wa ta'ala kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce gaba ɗaya ta Allah Allah ya kwaba shi da ita sallallahu alaihi wasallam wanda ba zai taɓa rabuwa da ita ba ita ba za ta taɓa rabuwa da ita ba kai ka ce shi ne ita shi ne ita ma kusa ta kai ka ce me ya dawo tarbiyyar shehul hadi radiyallahu ta'ala shehun afirkan gaba kida ai wannan ya yi tunani da Allah ya kawo shehi ne dan shehunai jikan shehu maudu da ban ya zo shehu ibrahim din ma radiyallahu anhu hadi ake tara masa da komai sun saba duk maulidi sukan zo gidan shehu tun zamanin babansu har su ma iyayen suke zuwa da su su ma suka iya su zo da kansu su ma su zuwa maulidi ya zo faila ta sauka sannan ana ta shan faila duk gaba gida kaga da ka zo kuma kai ma za ka dan dan kunna ma dan hasken a zuciyanka ko baka dan sha ba Allah ya kunna masa to jama'a tana ta da manzo Allah sallallahu اللهم صل على عين رحمة الربانية عين رحمة الربانية رحمة سبحانه الله تبارك وتعالى ما نفسي سبحانه الله كده كوكوا to bari tambayi shi shehi wanda aka ce ana san sanin annabawa shau kaji kaji abin da ya zo shi sai shau ya kalle shi ya dariya sai bura ya dariya sai shau ya ce koma gida baɗi in ka zo baɗi in ka dawo Allah da za a ƙara tambayar kowa wannan magana ba kuma gida baɗi in Allah dan ka dawo don wannan magana ta fi ƙarfin ansa sai dai ka yi faratikal ka ji ta a jikinka shi kenan kuwa to ladi ya koma radiyallahu ta'ala anhu baɗi ya zo aka yi tasbihi aka maka shi a tarbiyya shi kenan ya ya ya ya samu abu ma ya ce ƙara tambaya abu duk gaba ki ya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai rabu da rahama ba rahama ba ta rabu da shi ba duk gaba ki da ai da rahama aka hauhawar da shi da rahama aka halicce shi sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ai haka sai kai jin kai ne ga halitta duk gaba ki da shi annabin halitta ne duk gaba ɗaya kafatan linnas da kowa to a wajen rahama kuma duk halitta ne duk gaba ki da saboda shi ne sababin samuwa halitta din duk gaba ki da shi ne sababin halitta yanda wannan suna na Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu dinna wahidiyya dinna ko uluhiyya dinna yadda shi ne dukkan sunaye a gaibu shi ne dukkan sunaye a gaibu kowane suna ka faɗa mai rahman sai dai a ce ma Allah mai kaza sai dai a ce ma shi ne dukkan sunayen nan da ba adadi kowace zarra akwai sunan Allah da ya tsalle a kanta haka kuma inuwa wannan suna tajallin wannan suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sarki inuwa Allah ne akan ƙasa sarki inuwa Allah ne akan ƙasa to tunda muka iya karɓar wannan muka iya gane wannan karatu ko mun gane da muka yi ka sarki ina kuma sarkin sarakuna annabi Muhammad shi ma inuwa Allah ne tabaraka ta'ala to yanda wannan suna ya zama shine kudubun suna shi ma kuma shine dukkan inuwoyi duka shi ne asalin duk wani inuwar wannan sunaye duka ba komai inuwar wani suna ne duk wani tajallin wani suna ne duka ba gida saboda kasaita Allah babu zarra guda ɗaya da suna biyu hau kanta sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine tilka su duka ba gida bare ma mun gode Allah hadisin Jabir na na Abdulrazak ma ya zo kuma kuma ya faɗi abu ma ya kai abu ma a sarari shi aka dinga fasawa aka yi al'arshi aka yi kursiyo aka yi sama aka yi kaza kaza ina tura masu neman meye wannan atom da ya fashe ai hadaran manzon Allah sal hakika hadaran manzon Allah shi ta fashe da ita aka yi wannan abubuwa daga da aka suka rasa meye akan abin nan to shi rahama shine da shi aka samar da shi kuma ake mata madadi sallallahu alaihi wasallam wai wannan shine farkon karatu cikin annabi kaga a wajen wannan ne tashin hankali kuma wannan shine karatun da aka gada ba dan azo da Allah lalata shi ba shine abin da aka gada duk gashi nan shi sahabbai suka rawaito shine to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi rahama ne kansa shi kyauta ne rahama da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayansa shi rahama ne ga halitta duka baki ɗaya kyauta ne ga halitta duka baki ɗaya amana ne ga halitta sallallahu alaihi wasallam duka ba wa kana Allah li wa ma kana Allah li azimahu wa anta fihim amana ne ga halitta ga baki ɗaya mu'minanta da kafiranta duka baki ɗaya da sauran dukkanin halitta da shi ake roƙon ruwa zamaninsa da sahabbai sun ga sun iyayensa ma tun ƙuraishawan ma tuko da sun ga an fari ya faru za a fito da shi su yi ta wasu zai shi Allah ya kawo ruwa sallallahu wa abu yau yustaf kalgama mu waje abu dalib ne ya faɗi wannan ba ma abu dalib ne ya faɗi wannan Yusuf kalgama mu ana shayar da girgije albarkacin fuskarsa din gaba gida. Da shi ake da haka sahabbai duk abin da ya taso musu wajen za su ba sai sun yi kafirci ko sun haɗa shi da Allah ko karkar amma duk abin da ya taso musu sallallahu alaihi wa sallam wajen su za su akwai hadisin da akwai hadisin da muka karanta na sharadi akan zancen sharadi na mutumin da ya zo wajen sa yace an ce ka ce kai ne annabi manzala sallallahu alaihi wasallam ce kwarai kuwa ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi ni ne wanda in ka kira suna na sai gona ta tsuro ko baka sa iri ba da ka kira suna na gona ta tsuro sai yabanya sai komai kawai ka aura tumummukan ka kawai ka tafi gida ni ne wanda in ka bari suna na sai sama ta yi ruwa ni ne wa'anda an kama da sunana sai abinci ya zo ma ni ne wanda hadisin yana mun karanta shi a da komai matsala ni ne wanda an kama da sunana sai mata ke tashi ni ne wanda an kama da sunana sai kaza kaza kaza manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai manzala ya ce mana amma da sharadi me ya sharadi ya rasulullah kakka roki kowa komai kakka roki kowa wanda ya sami sunan azumi zai da roƙon kowa an gode Allah. Sahabbai suka ce ba mu taɓa ganin mutumin da ya cika sharaɗi irinsa ba, ko bula yana kan doki ko yana kan raƙuri ko bula sai ta faɗi ba zai ce wani ba ni ai yayi roƙo. Sai dai ya sako da kan doki na yanzu ya ɗau bula na sai ya koma ya. Kan wani zai ce zai yi shi ba shi da wannan ismul azumin a hannunsa. Lallai ana so kai wa kanka aiki sai na ya ce da alwalata da sadaka ta ba zan ba ba zan sa kowa aiki a kansu ba alwala ta ba zan sa wani ya taya ni ba ma ba laifi da yawa shi wani ana taya sa wani bai da cizo da duk gaba gida wannan shi ma kuma na sakila shi a sa sannan sadaka ta ba zan aika kowa ya kai ba ni zan je in tsora ta a hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala da kaina jirgin ruwan almaji sai na daina ganin in yi aiki ma kai in gwaba almajirin ta sadaka kamar ma bai sayi ba dinga baki da amma shi ko wannan mutum za ka kakka tambayi kowa ko ko kula da ce ta fadi shi zai dauka to amma fa da ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gona ta tsoro kawai sai gona ta tsoro sai ka ba saboda haka hakikar sunan take لو ناسب قدره آياته يضمن أحيثه حين يدعى دار شر من da mu'ujizarsa ta kai zatinsa da da an faɗi sunan sai mata ce ya tashi. Malamai suka ce su bayan sun daidai da daidai ta kai shi wanda zai kira ɗin ne ya kai. Abin ba, yadda an baka takobi ga yawon jina shige in ba ƙarfi ne da kai ba in ba ka da to me za ka yi. dan an baka bindiga babba baka iya yanda ake harbi ba to ai ka zama banza da ita da kaza abun ba a suna yake ba ga wanda zai yanzu shi wannan mutumin da ya kira sunan sai mata ce ya tashi da ya kira duk da baki da kuma Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin rahama sallallahu alaihi wasallam da shi ake shayar da girgije da addu'ar sa ruwan sama yake sauka da shi tsirarruka suke fitowa da duk abin da aka samu da haka Abdullahi bin Abu yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga ga mu'mini da fajiri da musulmi da kafiri din ma duk da baki da saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya koshi karshe kuma ya rangwame ga al'ummarsa ko an karya ta shi dai ba azaba ba ta same su ba saboda su ne karshe duk da baki da su kuma mu'minai su ta gaggata shi su ta jin daɗi su samu rahamar nan tasa duniya da lahira wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim darimi da baihaqi sun fitar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma ana rahmatun muhdas ni ne kyautar rahama da Allah ya yi duk abin da muka samu dinnan samuwar kanmu ma kyautar rahaman manzo Allah ne tajaddi ne dukkan mu tajaddi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa iya karfinsa kowa iya rabansa da ai dama muna muna duhu muna adam Allah tabaraka wa ta'ala ya watsa mana haskensa kowa abin duk wanda ya same shi na haske shine buruzunsa da iya karfinsa da iya madadinsa da iya shirinsa na ɗaukan aidi na Allah iya ɗaukan aidi na Allah duk duka baki da wannan rahaman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙawata rahama ya ƙawata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rahama shine rahama ya ƙawata shi da kyawawan ɗabi'u har yau dai shine rahama wani zai ce to shine rahama amma kuma ya zo da takobi ya zo da takobi wanda ta halatta jinin wani ko kuma ta halarta ganimansa da duk gaba gida za a ce masa i wannan da aka halarta shari'a ta halarta ma Allah ne ya halarta mashi da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah ne ke gaya masa jahilul kufara wal munafiqina wa khulud alayhi saboda tsabar rahama ne Allah ne ma yake da ka fa kaurara musu ba ka fa kai kaushin nan naka ka fa kaurara musu ba wa gala amma annabi Musa alaihi salatu wassalam da ita kaushin da ƙarfin jibi ba kaba mu mu sai faɗa dai alaihi an sun kura wani ya kawai mutu to da Allah bai ce masa ya tausasa fir'auna ba in fir'auna ya sai ya make fir'auna kuma su kuma aike ina zai yi da aka fa kula lahu qawlan layyina lallahu yatazakkaru aw yakhsha kaga shi annabi Musa alaihi salatu ya ga ya fir'auna qawlan layyina saboda in ba kai je da shi fir'auna duka baki da amma manzo Allah ta a kai ko galun kai ko rahama ne kai kai kuwa sallallahu alaihi wa sallama dan kaurara sallallahu alaihi yanzu Allah ne ya mahoro da zabi Allah ya bashi ma ba zai ba duk da an ce ai haga yanzu Allah ya bashi zabin ko dai ya ki munafikan ko dai ya basu manzo Allah ya ce na basu to kafiran ma da zabi Allah ya bashi da zai taba su ba su ma kuma wa'anda wannan takobi ta hau kansu wanda ya zama su dole ana cewa na larabawa saboda shi ba larabe ne ni'ima ce gare su za su yi mana mu sauran musulmai da ba larabawa za su yi mana alfahari da shi za su yi mana alfahari da addini to ashe dole su shiga su dole su shiga shaura kuwa la ikra haddi ka tabayyana rushd min al-ghayb alheri ya bayyana barna ta bayyana gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana to inda kana da hankali sai an zo ana ta haukar sai ka ne bai bayyana a gaban ka ba ga inda kana da hankali in kuwa ko ga gaskiya ta bayyana ga ƙarya ta bayyana ka gini to kuma me za a zo a ce ko an an ce almajirin tafsiri ba almajiri bane wanda ya kai addu'a Allah ta gano ran da addu'a ta balle shi kenan sai ya gaba sai ya gaba a wanda Allah ya kashi dan zatin Allah yana neman Allah yana neman alheri wannan dama kai kanka ba a gabansa Allah ne a gabansa duk gaba ke ya kawai da ya ganka a fada Allah ne kawai yake taimakonka ya ganka dan gwani na Allah tabaraka wa ta'ala kai kanka ba ka gabansa duk gaba ke ya duk gaba ke ya to Allah ne tabaraka wa ta'ala ya gaya masa yayi na farko yanzu shi ba na fa da zai yi wannan yanzu jibo inda suka ki yaki ko suka ki fita ko suka yi ragwanci yadda Allah yake zankaɗar su su ne munafukai su ne kaza sun sun sun bibita rayuwar duniya akan ta lahira Allah ya kiyaye to kuma an annabi ya ce shi ba zai rafa shi ai rahama ne shi ai rahama zai yi duk gaba gida kuma ba dan Allah ya hore shi da wannan ba duk da rahaman ne ai Allah tabaraka wa ta'ala nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi wa azabun alim yanda yake gafur yanda yake kuma haka yake mun take yadda yake kaza kuma yanzu ka dubi bismillah bismillahi ar-rahman ar-rahim da sunan ubangiji mai jin kai mai kyauta mai jin kai ko mai jin kai mai mafi jin kai duka baki da kaga sai ka ce bismillah ba azaba ce rahama ce kuma da gaskiya ne dan haka kowace ƙasa tana da taken ƙasarta wanda zai nuna bunƙasa arziki da alheri da taken masarautar Allah bismillahir rahmanir rahim ya fi take kan kowace sura sai sura bara'a ita ma aka ce a qur'ani adali ne ga ta ta can annamli a ba dan kowa za kai ba ga ta kan asuwatin na inna min silara na bismillahir rahmanir rahim ta bara'a ce amma kai ka dauko ba ka bar ta a can ita gata ta to shi isa taken masarauta Allah ne amma kuma da za ka lura da za ka lura azaban ma tana nan a ɓoye tun da ce kai bismillah bismi Allah Allah Allah duk sunayen Allah suna nan kunshi a cikinsa shine sarkin sarakun sunaye duk suna ka tambaya waye ar-rahman wa za a ce ma Allah waye al-muttaqin wa za a ce ma Allah waye al-gafuru Allah waye al ma'ana yanzu bismillah din nan da kace ka ce bismil muttaqim ka ce bismi waye ka ce bismi kaza amma kuma a take Allah ka ce bismil rahim bismil hakaza kaza yana daga rahama Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kunshe duk a cikin Allah yanzu da kace Allah ka gama kai ka daure to kuma yanzu ar-rahman ar-rahim wai kuma kai na shari'i gaba gida to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a buruzin a bayyana sa sallallahu alaihi a hakikan sa shi ne matattara kaunu din nan duk gaba gida sallallahu alaihi wasallam dan kaga wannan dan kaga wannan taushin da wannan jamalar da wannan ni'imar to ka ji tsoronsa ba kakka ta haka shi ka kawo mai wasa jalalarsa kuma tana nan yadda idan ka ga sufar ar-rahman sunna ar-rahim din nan ina ce aka tantin Allah sunna da ita amma kaka san mun take da su ayi suna nan a ciki saboda me in kuma Allah bai sifanci da wannan ba yanzu in manzo Allah sai Allah ya sama wannan ba kuma sai al'umma ta raina shi sallallahu alaihi wasallam sai al'umma ta raina shi kuma ba za a bi shi ba ba za a ji ba za a karɓi sakonsa ba ba za a karɓi kaza ba a'a do in ka ga likita ya yi tiyata in ka ga likita ya yi tiyata har yau bai sauka daga rahaman nan tasa ba ƙarshen rahaman ce amma kuma ba a so in ka ga likita ya yi tiyata ba dan yana so ba sai dan ya bi kowace hanya ya ga dai wannan cutar ba za a warke ba dai sai an yanke wannan cutar sai to a sa hannu ba haka dai muka so ba muka so ba dai amma kuma tunda ba zai yi ba kuma sai haka ma'ana ƙarshen rama ce ta bai dan Allah ya sa ta kofi sallallahu alaihi wasallam kaza wa'anda suka juya ne da sun bi inda zaka san ba ta kofin ce gaban manzon Allah ba ba shine muradin sa ba da aka ranar sulhu hudaybiya aka ce an aje yaki ma shekara goma wannan Allah ya yarda tunda ba shine da shine a gaban sa zai yarda ba sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ajiye wannan yakin da aka yi wannan sulhun da aka yi sura fatih ta sauka gaba ki da inna fatahana laka fatahan mubina da aka abdullahi bin abu yake cewa jama'a ku dinga bincikar ra'ayinku ra'ayin mu ranar hudaybiya gaba ɗaya bai dace da na annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai dai bi muna ganin rannan aka kaskanta ashe rannan ne ɗaukaka din da aka suratul fatih ta dan da wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hudaybiya ya zo mu da biya su dubu da ɗari hudu ne sallah alaihi musulmin gaba ɗaya su dubu da ɗari hudu ne gaba kiɗa amma annabi sallah alaihi wasallam shekara ta shida ya zo hudaybiya sallallahu alaihi wasallam amma shekara biyu shekara ta bakwai ya zo umarar ramuwa ya zo umarar amma shekara biyu kawai bayan hudaybiya fato makata ya zo da so da dubu goma sha biyu ko dubu goma sun kai su dubu an samu wani mutum dubu takwas ko mutum dubu goma sun sun a shekara biyu amma wa'annan dubu da ɗari hudu nan da kaza a duk wa'annan shekaru sai wa'anda suke habasha da wani in ka haɗa musulmin duk baki ɗaya ba da matan da ba wani yawa ne da su ba duk baki ɗaya da ya kan dabu da dubu uku kaza to wannan kenan to shi fa tsare gari ne har da munafuka har da kowa ka aka fito tsare gari duk baki ɗaya haka aka rubuta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani zai ce a yayi ta kwahu amma ana ainihin rahamar ce ga baki ɗaya likitan ainihin rahamar ce in ya ga ba yadda za a yi kuma sai a yi tiyata har yau bai sauka daga a ce mugu ne ba duk ga baki ɗaya a shi ne ainihin rahama ɗin duk gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da suka faɗa ya zo a cikin ashafa ta alƙadi ya an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril jibril kai ma rahaman nan ta ta shafe ka malakar da yake kwarai koma ya rasulullahi na ga abin da ya samu mai gidanmu iblis shi ne shugabansu gaba ɗaya shi ne shugabansu shi ne kwamanda shi ne rike da sa'ad jannan da waye shi ne sarkin ibada babban liman da kaza da sarkin ibada da limamu sai a kudu muna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani waje a a kan ƙasa daga ƙasa har sama duka wa sai iblis ba za ka yi ƙari ba sai iblis ya yi wa Allah sujada a wajen. Amma dai girman kai ɗauke shi ya faɗa da kalimar Allah. Ya za a yi a haifi mutum daga sako da kaza shi kuwa daga haske da kaza. To wannan ya jawo ba. Sai ka dubi laifin na kai gaba wani laifi ba ne ba. Amma dai ya yi fito na fito da Allah. Tabaraka wa ta'ala. To wannan kenan. to jibril ya ga ya ga ya sun ga wannan manzo Allah ya ce rahama ta ka ita kwarai ya rasulullahi tun da ga abin da ya samu iblis tsoro ya kama muka san ba garanti ba ba garanti duk da baki tsoro ya kama mu amma tun da qur'anin ka ya sauka naga Allah ya min kirari innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin inda bil arshi makin muta'in thumma amin to na san na sha Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke sallallahu alaihi wasallam ranar Uhud sallallahu alaihi wasallam an rotsa fuskansa an karya fiƙansa sallallahu alaihi wasallam ranar Uhud ya su daga za ka yi addu'a ga kafirai Allah bai aiko ni dan tsinuwa ba Allah ya aiko ni ne kira kuma Allah ya aiko ni rahama Allah ka gafarta musu ba sanni ba da sun san ni annabi ne ba su mun haka ba ko ga yana yaki da abu san abun ba da sun san ni annabi ne ba su mun haka haka ba sallallahu alaihi in kuma haka ka kadarta su ba za su bi ba to na roƙa ƴaƴan su bi zan yi hakuri har su da tijan su bi ƴaƴan su bi kuma haka Allah ya Allah ya tafi da Abijan ya zo ɗansa shugabanmu mai girma ikirma ta jina Abijan har annabi sallallahu alaihi wasallam randa ikirmatun zai musulunta wanda Allah ya mafarki ya shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam ya ga gida wannan gidan fa wannan gida ne kyau na shi na Abuja ne mali Abuja ne wal janna ne hada Abuja wallahi la yadkhula wallahi ba zai shiga ba har ya tashi daga wajen wallahi mata suka ji ya Rasulullahi waye yace ya aka da miji kana abaci kana wallahi ba zai shiga ba mafarki ne an nuna min gida ya to goyi an ce na Abuja ne. Ya zai yin yadda ya shiga. Kuma ya saba an ba Ubangiji. Kafin wane wannan sai ga ɗansa kira masa Allah ya biya za ya musulunta. Mazalla ce ya kai na gani. Gidan ɗa gidan uba ne. Ko da bai shiga ba. Za ka ga wani zai zuwa sai ga wani daga cikin wanda suke da alaƙa da shi sai ka gan shi. Duka ba gida. Wani yake jawowa wa'yansu waliyan su da'awo wani mukamu. saboda suna da ɗan alaƙa da shi ko suna sai Allah ya nuna musu shi ne su ne a wajen amma kuma mai abin yana nan kila kuma ko babansa ne ko ɗan uwansa ne ko kaza kaza kuma shi ma jinin a kare yanzu gidan na ikil wata ne ai Allah ya nuna ubansa duk da baki da saboda yana da alaƙa da da ɗan ko manzo Allah ya ba uban ma wani irin rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dan sai Allah kan arji Allah ya uba saboda zagin ba zai kai wajen uban ba kuma zai cuci dan ba zai mutum da zai daɗi ba kowa ya ubansa da ya ji an ce ya Allah kuma aikin kowa na kowa ne ba zai shafi ɗan ko ya zagi shafi uba ba dinga dinga ba gida sallallahu alaihi wasallam to malaika jibril ya ya faɗi wannan manzo Allah ya nema musu gafara dinga ba gida kuma ranar fatu makka ranar hud hunain da aka samu dukiya ba manzo Allah shi ya ba su kaman ma duk ya ba su diyar abin da ya same su kaman ma diya ba su wani zai ce a to amma kuma ya yi musu addu'a ranar kandamu ya ce Allah ya shiga ƙaruransu da wuta ya ce nan kuma ai ba haƙƙinsa ba ne har yau ƙasar nan jayayya nan ba haƙƙinsa ba ne haƙƙin Allah ne ba su bar shi ya yi sallar la'asar ba dama haka ya ce yace sun hana mu yau sallar azahar da la'asar da magariba da isha sai tsakar dare aka yi sallolin nan gaba ɗaya saboda ana fagen daga sai tsakar dare aka yi su sai Allah ya shiga ƙaruransu da wuta babbar sallar da muka fi so salatul wusta sun hana mu kaga yanzu da yawa za a ga mutum in ci kansa ne ba zai ko kallo ba zai ba amma in ga ka taɓa wani ko ka taɓa wani haƙƙin Allah ko ka taɓa wani abu sai yanzu ba fushinsa ba ne fushin wani ne da aka taɓa duka ba wannan ma nau'i ne na rahama sannan za ka san abun shirme ne ke saboda wani yake karewa kuma dan Allah ya ji a kare wani amma ba dan shi ba da dan shi ne ko kallo ba zai yi ba kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ta ranar kan da ba ta ba dan kansa ya ba saboda an hana shi bin Allah da manzo Allah yake san ibada manzo Allah ya rayu da ibada sallallahu alaihi wasallam a ce ga bai bai wannan ibada ba ku ga ka san azaba din ta a jumla dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ni'imar samuwa shine ni'imar ci gaban samuwa din shine ni'imar ci gaban samuwa din ni'imar samuwa hadisai da dukkanin abin da bayan Allah suka faɗa da duk abin da sahabbai wannan shine karatu wannan shine imanin da al'umma take ga har zuwa ƙarni na bakwai ba da Allah ya kiyaye an tattare mana iya ulumuddin an tattare su fituwa su maki alba da da dumun rasa wannan din ma saboda yanzu yanzu shi kansa hadisin Abdurrazzaq da aka rawaito a cikin musnadin nasa kuma hadisi ne kyakkyawa hadisin abdurrazak da aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da hasken nasa aka halitta da harshe aka raba hudu aka yi kaza hudun na hudun aka raba hudu aka wannan cikin bayan ahmadi an ce ya bata yana da cikin karatukan da suka bata amma malaman hadisi sun san da shi an san da akwai wanda ko ya bata a takarda ko lako ko ya zuba shi a ruwa ya saka a takarda amma dai an san yana cikin littafin da shaida da komai kuma malamai suka karba da malamai sun ce a ce ilimi ya bata ba laifi ba ne a ce dai ba shi kwata-kwata ko kuwa ƙago shi aka yi ƙarya ne wannan shi ne laifi amma da yawa abubuwan da suka bata an san da su wanda suka rawaito sun san da su da komai amma abin ya bata wani yana daga hatta shi wannan hadisi yana daga ciki amma malamai sun san da shi to ba dan Allah ya kiyaye an ruko mana shi ba an san da shi ayyuka da mun kaɗe wannan irin karatuka da aka shimfiɗa su bayan ƙarni na bakwai annabu ma ga shi nan abin da ake gaya musu da komai bayan raunar ta su duka baki duk in ka koma bayan ƙarni bakwai ba san wannan karatuka da aka ruba shi wayan nan lokuta ba duka baki da to wannan kenan da haka ya zo a cikin abin da hakimu ya rawa ya fitar kuma ya inganta shi cewa annabi adamu aminta Allah tabbata a gare shi ya ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rubuta a jikin al'arshi ya ga sunan abu ibn asakir ma ya fitar daga kabul ahbari ko kuma yanzu hakim din ya saha shi ya ce ingantacce ne annabi adamu radiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta a cikin dan haka yana daga cikin wasiyar da yawa ɗansa shi su alaihi salatu wassalamu cewa ya rika Allah Muhammad da kyau kuma in yi zikirin Allah in yi zikirin Allah zikir ya faɗi sunan Allah Muhammad ya faɗi sunan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga mun zikir sai na Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah ai salatu ba kuma a tashi to sannan ya karɓu sannan aƙida ta cika amma da ɗan za a kawo da shi aƙida ma ta barkaci duk gaba gida to wannan kenan kuma aikin ya inganta shi ya zo cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da Adamu ba dan Muhammadu din nan ba da ban halice ka ba shi ma dai hakim din ya fitar da shi a mustadrak nasa kuma ya inganta shi ba dan Muhammadu ba da ban halice ka ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sarautoci guda biyu da ake bar kirari da su lahu kuddata laulaka manzo Allah yana da darajar da ba dan kai ba sahibul ya fati laulaka ma'abocin sarauta ba dan kai ba ba dan kai ba da ban sama ba ba dan kai ba da ban kasa ba ba dan kai ba da ban kaza ba dan kai ba da da da da da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma yana da yana da sarautar saltu'uda wa shafa'a fi shafa roki a baka ya wato wanda ka tsaya an tsaya masa ceci duk wanda kake ta an baka cetonsa sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah wannan ya daga cikin abu ya zo dai hadisin da ibn asaki ya san da shi cewa malaika jibril alaihi salatu wassalamu ya sauko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ubangijin ka yana gaishe ka ubangijin ka ya ce na rike annabi ibrahim badai kai kuma na rike ka masoyi ban halitta halitta ba mafi girma a gare ni irinka ba halitta duniya da yan cikinta ba sai dan sanar da su girmanka sanar da su girmanka sanar da su haƙa ƙadrihi wa miki daril azim san haƙiƙarka su san zatin haƙiƙarka sallallahu alaihi wa sallam shi kenan abin da aka samu ke shine ma'anar bautar dan haka wa'ansu hadisai suka zo ko da zaka ko da zaka sandare a jikin Ka'aba tsakanin rukun yamma da rukun hadar aswad kana bauta amma kana kin malala kallon ka Allah zai ba wuta za a yi da za a yi. Saboda ainihin abin da aka kawo ka ba ka yi ba, duka ba gida. Masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ga ku an ga karamomin da ya same su duka ba gida. Yanzu wannan mukhayriku mukhayriku ko sallah bai taɓa yi ba. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijiran ma ko ta kwata ma yana daga cikin Yahudawa da basu yarda da annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi bin Salam ya yi da malami ne daga cikin su babba. Sai ranar Uhud da Allah ya yi arzikin lahira. Ranar Uhud kai wani yazo yana dariya daga cikin Yahudawa. Kai lafiya, ai ya ya karye wa mutumin. Suna dan maki da an ce ya mutuwa ko yana da rai. Ai ba soyayya ta tasu. Ice annabin Allah ne ina Yahuda duk kuji wallahi na fita in taimake shi. In ya mutu ma na mutu tare da shi a can. Kuma duk abin da na bari na bashi. sadaqatul mukhayliqu duk wa'annan reguna na manzon Allah Madina kusan gonaki bakwai ne din na mukhayliqu kusan ta dau ɗaya daga cikin hukun Madina gabaki daya ka san malaman su komai a hannun su yake duka ba bi yace ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam duk yace ya ba shi duk abin da ya mallaka yana fita hudu ko ai komai ba kawai aka kashe shi kaga matsala mukhayliqu ce dan aljanna ne wannan gashi nan aljanna yana so san da ko bai soyayya ta bashi duka baki ya to wannan kenan to du ba an ci duniya da yan cikin ka ba sai dan sanar da su karamarka wanda abu ne a su kuma abu ne da ba wai san ko mu ce ko mun ka kaza amma dai haka abin yake ma'anar lailatul qadri kenan ka gano har da qadri wa miqdarihi al-azim kaga gwargwadon da nasu da abu dan sanar da su matsayinka indi a wajena ba dan kai ba da ban halarci duniya din ba da lahiranka ba dan kai ba da ban halarci duniya da lahira ba duk da baki da wannan kenan rahama ya zo daga abdullahi dan abbas kuma ya daga shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da zahabin da ibn hazm da so faɗi hadisin duka baki da Allah tabarak ba dan Muhammadu ba da ban halitta Adamu ba ba dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban halitta aljanna da wuta ba ba don kai ba na na halitta al'arshi da ruwa da ya dinga bugawa da na halitta al'arshi kana arshi wa alal ma al'arshin ga baki daya akan haƙiƙa muhammadiyya ki alal ma ka san ko wannan ruwa ya kasaita al'arshin ga baki daya ta lullube duk kauninan duniyarmu da muke ciki din nan ruwa wajen kashi saba'in da wajen bakwai ne mun yi karatu ko? Ragowar ne kan ƙasa kawai, ragowar ne tsibiri kawai. Tsibiri ma bai kai uku, bai kai ɗaya cikin ukun duniya ba, tsibirin da muke kai. Kusan ruwa ne ya nannaɗe ƙwallon duniya ɗin nan duk gaba. To kaunin ƙwallon duniya mu kuwa duniya mu tana cikin majarra burji daga cikin burjai ida goma sha biyu ne. duniya mu tana dan wani yanki daga cikin gunguwan sama kila yanki goma sha biyu ne kila ba adadi duk gabaki daya to al'arshi gabaki daya ka dunkule kursiyin kursiyin gaba daya ta dunkule sama da ƙasa ma har al'arshi gaba daya ta dunkule kursiyin ma duk gabaki daya amma kursiyin gaba daya tana kan ruwa to an ka san wannan ruwa ya kasaita hakika muhammadiya kenan to al'arshi sai dinga rawa kamar jirgin ruwa yana kan ruwa ya dinga tambal Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mata la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan a rashin ta mutu sannan a rashin ta mutu dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samar da shi kasantuwarsa amfanin mu ne mu al'umma gyaran mu ne mu al'umma ni'imar mu ne mu al'ummarsa duka baki da kuma mu san wannan shi ma alheri ne gare mu shi za mu ƙara sanin waye shi shi za mu ƙara sanin girmansa sallallahu alaihi wasallam shi za mu ƙara sanin cewa na ne sayyidina sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan kenan sannan na biyu cewa duk musan duk wata nima da ta zo gare mu ko za ta sadu daga har zuwa nan tashin kiyama lalle daga Allah take ta Allah ce amma kuma mai raba ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma ta kofar Annabi wa min kulli ni'matin fa min Allah amma kuma ta kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima Allah ta tabbatar da za mu sare ta mutum ta kofar inna ma ana qasim wallahu ni ne mai rabawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine mai bayarwa qasiman wa muqassima mai rabo mai yawan rabo yayi ko qasiman wa muqassama mai rabo kuma shi aka rarraba hadisin abdurrazzaq diyayi kuma jawharun ne hakikata ko an kuma yanzu nan jawharun nan yuqassama ko ta hakikata kenan wannan kasan kan waye shi araba bawa la yuqassama nan ko ko ba ta ba yi ba sallallahu alaihi wasallam to haka duk waliyai suka suka tafi da haka ma'ana ainihin rahmatar rabbaniyati ma'ana rahama kanta kai mutuƙa ne cikin sufantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da rahama in an ce shi ne ainihin rahamar aini din ma an ce dai shi ne duka baki da idan ruwa idan ruwa ma'ana ruwan ne idan ruwan yake fitowa sai na samo idan ruwa ma'ana inda ruwan yake fitowa to manzo Allah idan rahama ne baramun rahama ne sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya kosani jin kai ya kosana ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajensa kuma idan ruwa daga ita ruwa yake fitowa kuma ya rarrabu ko ina a jashi a kai ko ina manzo Allah sallallahu shine idan ruwan da ya fito kuma ya rarrabu ko ina kowa iya gadansa kaunu kuma duk ta dauka kowa iya gadansa kowa iya gadansa kowa iya gadansa ko kowa da haka manzala sun shi ne ainihin rahamati shi ne matabbatar rahama din duk gaba gida daga shi a domin kaunu gaba gida kunshe take a cikinsa sallallahu alaihi wasallam daga shi duk kai ta shi alamu tashkiki din nan duk daga shi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin littafin al-imamu na shehu shehu umar rukuti radiyallahu ta'ala anhu gashi a zaune da jikansa mai littafin gaba gida ya zo a ciki ya kawo maganganu mai yawa akan wannan zai gaba gida da akan zancen rahama din nan ya kawo shi ne ma'anar Allah da wa rahamati wasu a kulla shai rahama ta ta ga mai komai saboda komai rahaman manzon Allah ce ta sadar ta sadar zuwa gare shi ko ma ta sadar da shi din duk gaba ki da kuma shi ne fadin Allah tabaraka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin domin asalin su sallallahu alaihi wasallama rahama ne ya ci ce marubuta kisa bai hana wannan kuma ba zai hana dan kan cewa rahama ne ba a ce kuma ba azabar atake a nan ba azabar atake a nan na daga narko ko na daga fushi ko na daga yaƙi duka baki ɗaya domin wannan cika kenan wannan ne zai dawo ya zama cikakke domin idan ba ba shi da wannan kuma ya ragu ta wani waje shi kalifan Allah ne tabaraka wa kalifan sunayen Allah ne duka kalifan ɗabi'un Allah ne ɗari uku ɗin nan duk gaba gida ya daga sunayen Allah mun taƙi mu jabbaru kaza inda zama kalifan su ya cika ai bai cika ba kuma ta nan wannan duk gaba gida amma dai wa rahamati wasu akul amma dai rahama ita ta yalwaci komai rahama ita ta lullube komai sai ya zamanto rahaman manzon Allah ta yi mana katanga tsakaninmu da azabarsa sallallahu alaihi wasallam ba mu ga azabarsa ba rahamarsa ta yi mana katanga sallallahu alaihi wasallam yanzu an ce Allah ya kiyaye mu idan mumini zai yi sako sai Allah ya kiyaye imaninsa ya ɗaga shi imaninsa sai sai ya gama sakonsa ya zo Allah ya dama da imani bayan Allah suka ce ƙarshen rahama kenan in ba haka ba sai azaba ta ta zige wai kamar Allah ya lulluɓe shi imanin kamar ya tuta tashi yanzu labule ne aka yi masa an tuta tashi da imanin nasa saboda kar azabar ta to rahaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shi iblis da ike mala'iku suka ji tsoron kan wannan rahama ta lullube azabarsa daga hazarar manzala sana sai mala'iku zuwa suka fede kirjinsa suka cire raban shekan suka zuba ma'ana raban shekan na rahama din tunda mugu ne shi ma zubar da imani yake shi ne zubar a kifan mata rahamarsa ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raban rahamarsa da yake zuciya manzo Allah mala'iku suka kwashe suka zuba eh ba wai wani abu na shekan suka zuba ba ko a ce da bai shiga ba sai suka abu wannan ne abin da ba a fahimta ba abubuwan da ake ta faɗa da su an raina annabi an ce ga yadda da mala'iku suka suka ɗaya biyar raban shaitan ma'ana raban shaitan arnatar da shi da shaitan ya yi ma'ana ake nufi ba wai raban shaitan shaitan ya zo ya sa annabi ya laifi yanzu abin da annabi zai na laifi aka ba aka ce a'a raban shaitan din na rahama rahama wajen shaitan din wanda ba dan an zubar ba har shi ya sha duk wannan da ɓargar sai ya a banza sai ya sha da aka suma mala'iku suka me ya jibril an rawaito mana ko har aka jibril ya ce ranar ranar halaka da aure sai dinga iban sabo yana cika bakin da aure da shi dan kar ya ce la ilaha illallah ya ce wallahi na sai ka faɗa duk wani ɓargar da ya ce ta zama ta banza Allah sai ya gafarta wa za ka dinga cika bakin sa da ƙasa cika baki da wani ne hukunta ya yi ma sai da ta banza in ba ka Allah arhamu to in ba dan malaiku su zo su zubar da sun iya da rabar shi dan na rahama manzo Allah wa rahmatu wa ta'ala kullu shay da haka da haka ku aka ce aka ba da amsa aka ba wa tuskari amsa da iblis ya sallama wajen tuskari waye ce iblis ne ki kai shedan makiyin Allah din ka ya dauko sallai to ya ga ma ina tsoron sandanka da cijo. Ya ga ma ina tsoron sandaka, wannan hasken na ma'arifa na zuciyanka na ma'arifa shi nake tsoro wannan gaya. A ba wani sandaka ba, ba abin da za ta iya mu. Wani ne wannan kiyayya har ka kaza da ga maki mu ne Allah Allah ya tsine ma kaza kaza. To bari in baka dan wani kasu Allah ya ce wa rahmatu wa ta'ala kullu shay. Ni ba na daga cikin kullu shay din nan. Tustabiru arifi ne masanin Allah sai yayi ya san kuma wata wani abu Allah ya sai ladabtar da shi sai ya tsaya amma wanda ba sani ba ga sun ce ya la'i a ce tutar ya tsaya batun Allah ya takaice ta fasahtubu halin lazina ya takuna wa yutuna zakara ai ba shi a ci ko dai ta ta samu kowa amma dai ba shi Allah ya jefa ta a cikin masu takawa da kaza kaza to in daga san idalakin aka tsaya ba shi abin da tutar ya yi tsoro kenan to muhajjin bin arab da yake ta duk wanda ya sun tafi cewa iblis shi ya hau hawar da tutar yi wannan hada da izin ga baki da ya tsara sanar da shi hakikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da shi muke hawa arfa iblis duk wajen arfa shi ma yana zuwa dan rahama ta sare saboda ranar mazalla sallallahu alaihi wasallam ba a taba ganin shekan wulakantacce ba a haƙara adhara irin yadda aka ganshi rana yadda ake gansa rana arba sai dai ran da aka ganshi ran badar duk mun karanta abin da ce ranar badar da ya ga mala'iku sun so sauka da ku yayi shigar wani mutum da ya ga mala'iku sun sauka ai kawai sai ya juya abin kai ina ka da ce na ga abin da ku gani ba inni a rama la ta na ga inni a kafa wallahi ni ma bai tsoron Allah ya je ya fada cikin maliya tunda daga badar maliya red sea ba ya je ya fada cikin ya daga hannun sai na Allah alƙawarin da kai mu ba yanzu kai mun alƙawari za ka Allah alƙawarin da kai mu mun karanta wannan tarihin badar ko da wanda ƴan su ƴan su duk Allah ya nuna musu tunda sun ga maliku bin wani ne ya zo ya hada cikin kogin yana Allah alƙawarin da kai mu wannan dai aka ce a ba shi bane iblis shi aka dace da ce wallahi ina nake ma za su sai iblis ne saboda ya ga tashin hankalin ya isa duk gaba kida to ranar bin ranar alfa da shi ake hawa alfa dan rahama ta shafe shi kuma sai abin da yake dama asara sai ga ana ta gafara da yanzu Allah duk abin da ne na shekara na yaro na banza kuma ne yawo faɗa idan Allah ya kiyaye Allah ya mana maganin ta albarka annabi sallallahu an ce duk duk bayan shekara dubu saba'in na ayyamun rabbi na kwanakin Allah sai Allah tabaraka wata'ala ya yi wa Adama ado dukkan aljanna kuma ai hawa ai kewaya duk su kuma yan wuta duk a fito da su suma iblis kuma a gaban su Allah ya ce da ‘yan wuta, in dai iblis yawa Adamu su dana na yafe mu. Ai, ba ‘yan wuta su tukwala, ce ban yi a tamba ma sai an ga a kofa. A'udhu billahi wa Wannan ya fi wutar azaba. A'udhu billahi Allah ya kiyaye mu ma. Ce wannan ya fi ‘yan ya fi wuta azaba a wajen yau dukkan shekaru dubu saba'in na kwanakin sa sai an yi wannan. Zai ga baki da Allah ya mana maganin sa Allah ya famu tare da Adamu. albarka annabinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haskensa masoyansa manzo Allah rahama ne sallallahu alaihi wasallam Iblis ce wannan rahama ta manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam dan an ce yayi fushi dan an ce kaza kaza wannan kuma kamala kenan hikima ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala domin in ba shi da wannan to kuma ya zama ba shi da wani bangare na hikima ana cewa kakkarafi mai haƙuri haƙurinsa yana hana shi rama mugunta kai ta cutarsa ranar da ya taso ma sai ka san gwara ma ka taɓa masifafe wanda ka taɓa shi ya gugu da an yi wani bara tsoron an taɓa yi da zai fushi a ranar yakin ne yakin ne ranar da ya tashi goron zabo ba suna ta waga da ruwa da wuta duk daga dutse suke ba bayan dutse haƙuri bai sa bai hana rana da daka sanyi da daka ba shi da riga komai abu amma ranar da Allah ya kiyaye dumaman yanayi ko kaza kaza in ya feso wuta duk sai ya tashi gari duk gaba da shi wannan balkono da yake shi din nan ne mai zubo da ruwa din nan ya zubo da shi ya zubo da wuta to kamala kenan yana da tanala kuma shi din nan da kake samo ruwa a jikinsa da shi din kai da kana ka san akwai wuta a ciki zaka zo ka buga kai kastu a da da ba a shana ya ba ka wuta to an ce manzo Allah sallallahu ma'anar rahmat shikenan sai ya zama ba shi da izinin yaki ba shi da kaza kaza to kuma bai cika ba saboda da ya zai kare wa annabawa shi ya kare wa annabi Isa din sahabbansa su suka kare wa kiristocin duniya duk gaba daya musulmi su suka kare wa kiristoci ba dan musulmi ba a ko'ina da biyayyan ka kiristoci za a cikin cocinsu wani lafifahun lahin nasa بعضه لبعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومقاصد ذكر فيها sai Allah ta ba dan musulmin da suka kare ba dan wa'ansu musulmi da ba san karatu ba sun yi abubuwa su ba da su ake ba ana nufin musulmi na Allah da suka san karatu ba ba ba to wannan ke na sallallahu alaihi wasallam to shawar mu ta yi bayani mai yawa radiyallahu ta'ala anhu akan wannan cewa kuma inda ba shi da wannan yaki din kuma ba shi da in an taba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai fushi dinnan ba da sai a raina shi ko a taba Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan dan haka saboda rahama ne ya dinga faɗaitar da mu rahama mu ma mu zama rahama saboda ai mu ma yayyafin rahama ne kowa iya kowa iya abinsa wanda ya fi gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar manzon Allah za a ga ya fi rahama wanda ya fi gadon annabi sallallahu za a ga ya fi hasken rahaman nan ya zuba a kansa me ya rahama din alheri kyauta da taimako da kaza wanda daga cikin ta bayyana rahama ko ka san mutum yana da rahama ko za ka ga yana da alheri yana da sosai Allah sarki Allah wani sai ka kaza kowa ne haka ce a taimake shi ko ya dace kaza kaza faɗa wannan Allah bai wannan Allah zai zuce fata karewa kaza kaza kaza amma kuma a yi taimakon wannan tausayin da ya kai ka kai taimakon Allah kuma yana wannan Allah yana taimako tabaraka wa ta'ala za ga wanda ya fi rahama har a zo ƴan rahamaniya din ma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye su a rahamar a wannan hadara ta rahamaniya din ma duk gaba ki da shi da Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu da ya hau wannan hadara yake cewa wallahi ba dan alƙawarin Allah ne jahannam ba wallahi da na kulle ta ba dan alƙawarin Allah ne akwai wanda za a zuba kaza ka wallahi da na kulle ta amma dai bari in kulle ka a sarari in ba ka kulle wancan babba bari in kulle ka a sarari ya shigar da mutane hazaran Allah ya dinga shigar da hazaran Allah shin da na bala ba su ba magana ka ji aji ka aya a jikinka wai warisul muhammadi koyi jan aji kaza kaza kaza amma duk wanda ya ganni ma ran litinin ko ya ga ran juma'a dan aljanna ne kasuwa ake kai kujera ya je ya zauna ran alhamis ko ran juma'a ko ran litinin wannan da shi ne kyakkyawa wannan ba mai kwarjin waye kuma ake yi duk wanda ya gan shi yau dan aljanna to mutum ya kike to alhamdulillah ina gan shi wanda ce shi wa yo ara annabi ma ara annabi ma ba aka shiga wuta bare shi da kaza kaza mutane ana bai sai da ta ga annabi ko ga wannan tun a baya zidul bukami ya almajirinsa ya ba wani sarki ya ko ziyara kabarin Abu Bakr Bustani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akwai wanda ya zamani da shehi aka ce gashi wannan tsohon shi ne ragowa sabansa je baba ka ji shehi ya ce wani abu ce na ji me ya ce ya ce duk wanda ya gan shi da wanda ya ga wanda ya gan shi hawa goma ba su cuta ba yanzu ni na gan shi kai ka gan ni kai kuma hawa takwas wanda suka gan yace da duk na yi imani amma akwai wanda sun ga annabi ba suka cuta yace a ba su ga annabi ba sun ga marayan Abu Dalib sun ga Ibn Abi Kamshaka marayan Abu Dalib sun amma da sun ga Muhammad Rasulullahi da sahabbai sun ga Muhammad Rasulullahi da dai aljanna yanzu sahabbai akwai dan wuta dan duk sun da sun ga Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabi'an da suka yi imani sun ga sahabbai dan aljanna wayanda suka yi imani daga nan hatta shi kiyama duka baki da amma wanda kawai ya ji ma abin dalil ya gani ko ba kawai kato mai kashi subhanallah da ma iblis abin da ya gani kenan azum liman khalaqata dina yanzu wanda ka halitta da taban nan wasu da da wuta ma ka nuna min ka tayi da ko ruwa ko amma tabo din dinin masrunin mai wari su dan yi wasu da da san hadaran Allah ne nan ba to ma'ana wanda ya ga hadaran Allah ne dinga baki da banda zancen duk wanda ya bawa shi da abu alherai ga suna aljanna dai ga suna a dinga kyauta aljanna kaman goro to kai in ba a kyauta ta kaman goro ba so kake a kyauta wuta bayan Allah sun gaji rahaman manzon Allah so suke su kai mutane cikin rahaman manzon Allah wanda ba su ba so yake kai mutane cikin wuta wayo manzon Allah hidima sallallahu alaihi wasallam sai ke kai mutane cikin wuta Allah sai ya ga an shige gaggawa ba Yahude Allah ya kai sai ya wani sai ya Rasulullah ba Yahude da bai cince ko rai ci kuma annabi ya kama kuka sai Rasulullah abin hada kuka yace kuka nake yi rai ta tsere min ta yi wuta ta kuce daga hannuna ta yi wuta sallallahu alaihi wasallam wa'inda suka fi rahama suka fi jin kai su suka fi gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma a cikin shi wani wanda suka fi jin kai suka fi rahama su suka fi gadon manzon Allah Allah ya bamu gado mai girma amma ba wai matsorata ba ne ba wai a ce su ba su ɗan ɗarika ba sa faɗa ba sa yaƙi ba sa kaza ai kami da matsorata ne ba sai dai a je a yi ta yana ihu kan ba wallahi ba tsoro ba tsoro ba ne suna da hangen nesa in za su yaki masu je ina idan suka kashe kansu da kansu dan uwansu me yasa baban shehu ya ajiye takobi ya bar jihadi baban shehu da zallahu shekar adam bi gazuwin wa ta'limin wa hajjin wa hijrati duk baba na ya gada mana wannan ya yi jihadi na takobi ma amma tun da turawa mulkin mallaka kuma suka hada shi da yan uwansa wa'yansu daga cikin yan ƙasa kuma suka bi turawa mulkin mallaka wa'yansu kuma suka bi shi yanzu kuma in aka zo aka fara gwamza yaki yanzu kuma da ƴan uwansa ƴan ƙasa wanda suka fi turawan ya fara yaki duk gaba ɗaya ce to yaki ya ƙare ya za ki ai kan ƙasa ya ai ce ta amin nan yanzu a ce kuma muna kashe kanmu da kanmu duk gaba ki ya in jira ba ya bar ƙasar gaba da sai a kashe rayuwa sannan aka dawo to wannan wannan wannan kenan to shafne duba wannan ya zama kuma yau abin ya zama yadda ake ji a labarai da kaza ka da haka shawar da Allah ya ce har abada kan mi ba dan so dama kafin ya faɗa ma sai da ya ce astaghfirullah min khawfin wa min amali dan ma ka ce tsoro nake ko kwadai duk ba wannan ba saboda hangen nesa da kuma rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwara dai Allah ya sa wa yancan su ba ko kwara su tafi na bayan su zo duk gaba ɗaya to saboda rahaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma yake horon mu da wannan rahama din sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisin da shehu suka yi da radiyallahu anhu yawa shehu izinin sa cewa duk ba duk darasi in zai iya sa shi amma ya riga kuma ya yi wa shehu izinin يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر وساعد لنا نظرة كافلة بالزفر الشيخ رضي الله عنه دي ديني نرى أمر أكفتا ننكو عين الرحمة أكفتا شو يقول عين الرحمة دقة ما كده أبا سكر رجع يو شو أنا إذن فصل على كان سحزوا كان النبي صلى الله عليه وسلم شو كما دي وأن فايلة إذن وانا حديث ده كان سحزوا دك أن فايلة ده كذا cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai ubangiji mai jin kai yana jin kansu irhamu man fil ardi ku ji kan wanda yake kan ƙasa yarhamukum man fis samai ku kuma wanda yake sama sai ya jihar daukaka ita kuma ita wanda yake jihar daukaka ba wai ko sama kaza kaza ba kuma yana saman ma yana ko ina amma dai yana jihar daukaka duk ko ko wannan silin ai sama ne a wajen mu kuma to ku kuma wanda yake sama sai ya ji kan tabaraka wa ta'ala bukhari ya rawaito wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kadai dai Allah yana jin kan bayinsa ne masu jin kai masu tausayi masu taimako masu kaza Allah shi yake jin kai Allah ya sa mu a ciki ya zo wannan shi ma bukhari ya rawaito shi ya zo a cikin hadisi man la yarham la yurham duk wanda bai jin kai shi ma ba za a ji kansa ba shi ma bukari ya rawaito duk wanda bai jin kan wani shi ma ba za a ji kansa Allah ba zai ji kansa ba duwa ya zo duk wanda bai jin kan wanda yake kan kasa to shi kuma wanda yake sama ba zai ji kansa ba in kana so na sama da kai ya ji kanka kai kuma ka ji kan na ƙasa da kai in kana so Allah ya baka hukuma mai jin kanka ya baka maki mai jin kanka mai kai kuma ka ji kan kai ma na ƙasa da kai duk gaba gida sai Allah ya tirsa ka na sama da kai ya ji kanka shi kuma a ji kansa da in ba haka in ka zama azalimi sai Allah ya ka azalimi ya maganin ka duk kubin ba son ku yake ba sannan ya halaka ku duk gaba gida Allah ya kan maganin azalimi da azalimi duk ba son su yake ban ji hadisi diya kwandon su duk gaba gida to duk wanda bai jin kai duk wanda bai jin ɗan na kan ƙasa shi kuma na sama da yajin kansa shi ma wannan labaran ya fitar da shi ya zo duk wanda bai jin kan mutane shi kuma Allah ba zai ji kansa ba duk wanda bai jin kan mutane shi kuma Allah ba zai ji kansa ba shi ma ya ya zo shi ma bukari na wato shi ya zo kuma duk wanda aka cire rama a cikin zuciyarsa to wanda ya siya ta duniya da lahira dama ba abin da Allah zai jarrabu mutum da shi na bala'i sai abu biyu ƙeƙashewar ido da ƙeƙashewar zuciya idan ka ya ƙeƙashe bai kuka bai kunya bai kaza kaza zuciyarka ta ƙeƙashe ba ka jin tsoro ba ka jin tausayi ba ka jin kunya kowa ba ka jin kaza za ka yi abin da za ka halaka wanda ka za ka yi a uzu billahi wannan shine babban azabar da Allah zai mutum a nan duniya to don haka ranar lahira Allah ko kallon sa ba zai yi ba bari ma ya ji kansa azaba zai jefa shi wannan hakim ya fitar da shi ingantacce ne duk wanda Allah ya cire rahama a cikin zuciyarsa Allah ya cire Allah ya Allah ya tsiyatar da shi duniya Allah Allah ya kiyaye dan haka bayan Allah zaka ga ƙarshen inda suke so su kai mutum su dasa man rahama a zuciyarsa duk wannan abubuwa da muke duk wannan su tarbiyya na da duk wannan ake dasa mutum ma'anarsa kenan ka isa ayyun rahmatul rabbaniyar din kai kai koyi da manzo Allah ka san hadarin manzo saboda haka za ka komai ke kashewar mutum komai tsaurin mutum ko da ya zo ya zama muridi da ya fara tarbiyya Allah ga sai ya soma kuka sai ya soma kuka sai ga ya zama rago sai na baka yana tada sai na Umar jabbarun fil jahiliya kawwarun fil islam kai ne ne ke kasashiyar zuciya a jahiliya kai ne rago a musulunci kai ne rago a musulunci to duk za ga haka ko mutum wannan ku an gwada an gani ko mutum damuwar gari yayi ko shi ake tsoro shi ne sarkin buge yara shi ne sarkin a da yaro ya tafi da nan ga ya zama kaza yanzu ko shi ka ga ga wannan kuma Allah bane kirki ashe abin irin wannan abin haka akwai wani yan wanki yan wanki ne suke wanki shi ne fitinannen wajen duk ba da duk wani shekanci da duk kaza kaza shi ne yake yi ya je wani shehi na kadiriya ya karbi lamarin a hannunsa bawan Allah ya karbi sai da ya zama ma in ya zo ya zauna ma ya ce to wai wanki ka zo yi ne ko ka zama ka zo yi ne sai ya manta ma ya manta ma me ya kashi duk gaba ki da ya riga ya rani duk gaba ki da akwai hira duk wannan nan ka to wai kai kai salama kai yanzu daga kai haka ina kai ina ko kaza ba ka iya buga manzala ta ce shi mumini ba zai iya taka za bane ko dan miji ya kashe da a ce ga miji ta za ka fara mu a wai dan kana da saboda aidin rahama wani ya ya zai ka tsaka kai kan da yau ya ce ko tsaka ba zai iya kashewa ba duk ga baki da yanzu wannan ina zai iya kashe dan adam ke kashewar zuciya take kawo wannan Allah ya kausasar da zuciya din nan Allah ya shayar da ita ra'aman manzon Allah ya shayar da mu albarkar manzon Allah da albarkar zakin ra'aman manzon Allah da albarkar sifar ra'aman manzon Allah da albarkar sunan ra'aman manzon Allah din Allah ya kai mu sai hadisi na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai shiga aljanna sai mai jin kai a zuciyarsa sai ne rahama a zuciyarsa kan sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya dukkan mu manzon kai ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ina nufin tausayin iyalinku ba kowa yana tausayin ɗansa yana tausayin babansa yana tausayin ka ba wani nake sai kun ji tausayin mutane gaba ɗaya ba ka ce kana tausayin ɗanka ko bai ka handame kana tausayin iyalinka ko bai ka mutane kuma kowa ya mutu ko kuma kai ɗanka ya lafiya kana kashe da haka ba a cika so a bawa mutum sa alƙalanci sai na da 'ya'ya in ba ka ba shi da abin san da sa ba sai ya ɗaura kowa bai tausayin kowa ba duk gaba gida Allah ya sa rahama a cikin zuciyarmu ainihin rahama din sifarta da sunanta da zatinta barkan manzo Allah Allahumma salli ala a cikin salatu fati da zuciya duk halitta kan kuma ba masu rahama Alhamdulillah.